إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر دورمو a nan gidan radiyo amfani da magaran kamar da aka saba shurare na wannan shirin na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga bakin nan uwanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka ga shi dai yau muna goma ga wata na Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 daidai wanda ya dace da sha takwas ina ga 18 ga wata na goma sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah mana mafaka uwa kamar dai da aka saba insha Allahu kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96-99-01 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 kai eh 50 ba 42 haka ne 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka kamar dai cewa an an yi kira da kokarin gusawa ko kashe rediyo ta yin hakan yana hana aji abinda mutum ke hudu balle ya bashi amsa wa alaikum musalam wa rahmatullah yawa sannunku alhamdulillah Allah taimake mu da Allah taimake mu. Na'am. Assalamu alaikum. Tambayi na'am. Na'am. Assalamu alaikum. Ina fata dan wani a gabatar da tambayoyin. Assalamu alaikum. Na'am alaikum salam. lafiya lau alhamdulillah sani alhamdulillah to da sunan labarin na'am kenan muna fatar masu magana kira su rinka assalamu alaikum وعليكم السلام ana tashi lafiya alhamdulillah
kana wancan sati da ya gabata akwai wata mata da ta yi magana a bisa kan iko eh yana ya kama a ja hankalin da mai mata in dai ba har ya zama a cikin larura ba ne ba gaskiya bai kamata zai zama cewa sai babban kamin yi shi ko don mu ga abin da yake ciki eh
malam kuma akwai wani abin da da yake damuna. Gaskiya a matsayin mu na musulmi akwai likitoci da dama wanda in aka je akwai mata kuma dai sai a sa hajja maza wajen karɓa aihuwa. Ni da sa a musulunci in dai har akwai wata ake kamata ba na miji ya je ya shiga. A ja hankalinmu da Allah bala. Assalamu alaikum.
Wa'alaikun salam wa rahmatullah.
Azar makarna barka.
Barka alhamdulillah.
Masha Allah ya kokari.
Alhamdulillah.
Farashi ne da sponsor muna da tambaya.
To bismillah.
Yawwa wai dangane da maganan tsarin kama da visa a masallaci.
Eh, Eh shi ya yake ya tabbata a sallah ko kuma za a iya bari a a yi sallah an kira sallah da visa kuma za a kashe a a yi sallah ba su ba.
to,
Eh shi ne ta.
assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na'am. So, cewa dai kamar da muke maimaitawa a yi ƙoƙarin kashe rediyo a lokacin kira. Idan ba haka ba yana kawo matsala. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
muna baya.
Lafiya alhamdulillah.
Kamar take To bismillah.
haka kamar ana zaune ne a majalisi Eh, sai lokacin sallah ya yi.
eh.
To shi limankin da zai ja ku sallah sai ya tashi ya ɗauke buta.
eh Sai ya shiga makewani babu takalmi.
eh Ya je ya yi ɗahara ya fito bayan ya runda rigar shi ma ga shi nan ta rika da ruwa tana jan ƙasa.
eh
To shi wannan ya ya tantanta a bi shi sallah ko kuma ya ne ya kamata a yi.
to na'am na'am muna dai ƙara jaddada assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah Malam tambaya shi ne to bismillah wasa na sani kawai mutum ya wuce tare da shi kun yi alkawari za ku azumi tare.
eh To kwatsam sai ka samu wasu ɗan matsala.
eh Yanzu kan ka samu matsala sai aka ce kamar abin ka kawai wani ne ya shiga wata ta shiga tsakanin ku tare ba to kamar yanzu wata irin addu'a ce ya kamata mutum ya gani dan na akwai ko ta addu'a mutum da zai zai kai dan Allah ya warware matsalar.
eh
Shi ne tambayar.
to shi kenan assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam lafiya alhamdulillah alhamdulillah na'am radio ra- radio sanka eh eh amma ba su ta a wasu mazhaba suke ba
eh kamar nake ga yana da kyau a rika faɗakar da mutane mu kuma da yake yin aiki to ya san shi wata mazhaba yake in zai yi tambaya kenan ya san malamin da zai tambaya mazhabar da ko ba ne ba saboda ba kowa zai ke bambanci yin tambaya idan an yi ce da shi wannan mazhabar ta ce kaza wannan ta ce kaza wani kawai mazhabar shi kaɗai ke gani akan ce gani wannan abu ne da aka mutane
eh
kamar to shi ne da ke da sana'ar kawai sanin samun mutane to yayin da za a yi tambaya a san kenan me za a tambaya
to kagare na'am
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Arama ina kwana.
alhamdulillah
Idi Musa ne daga garin Morori.
to ana ji bismillah
Arama mutum ne ya yi sallah.
eh
Sai ya yi sallama to adadin sallan da ya kuke mishi kawai kamar bai sani ba kenan abin da ya sallata.
eh
Wannan ya zai yi kenan.
eh to shikenan haka shawara insha Allah
Na'am.
eh muna muna barin addu'a kuma da to ƙarshe Allah amsa mana to yan uwa ai hakuri na ga assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na'am ha eh eh eh eh akwai wanda cikin masallaci ke shiga ba da suka ba ya su dawo cikin rabin masallaci da shiga ba na kan sallah eh to yawa ba ta tambaya dan wa hakuri a yi da ba da amsar abin da aka tambaya akwai wata baiwar Allah da ta yi dai bayani kan mas'ala ta aihuwa wanda ilwa haka ne inda ake tsari na musulunci bai kamata ba duk abin da yake ga mace kuma na mace ne a sa namiji wannan aiki wannan haka ne inda tsarin musulunci yake illan wannan tsarin ba na musulunci ba duk da haka tun da shugabannin da musulmi ne kuma masu kula da aikin musulmi ne su ne da ke yauni a kansu duk irin da ke yaunin wurare wanda yake iya tsara abin ko yake faɗi a ji kenan ya ɗauki kulawa da hakakin da darurar cewa wajen da ga mace babu ta darura kenan mace ya kamata ta kula da mace a lokacin aihuwa duk da su suna kasu dalilai na wata darura na ganin irin waɗannan akan kai namiji cikin wani gari ganin yadda ƙasar tamu abin ya karanci na abin likitoci ko likita zai zamanto namiji ne a cikin gari shi kaɗai ne major shi kaɗai ne ma'ana likitan zai zamanto an samu matsala ta aihuwa za a kama ta likita cewa idan bai koyi ba aiki na wannan aihuwa za a samu matsala a wannan gari da hakan samu kwarai a wasu garuruwa mazan su suka yi hama a cikin garuruwa balle ƙauyuka kuma sukan yi agaji ga wannan mata a wannan hali illa kamar da aka kasalan abu an ba zarura ba bai halitta namiji ya kula da magana ta aihuwa ta mace sai kan larura kadai kenan nukun zai iya gyara abu wannan wani abu ne kuma a kan shi sai magana ta eh, magana ta yana ga ya yi magana a kan to akwai magana majalisi mai magana ta ana ga majalisi inda ana zamani a majalisi kuma a wannan majalisin za a rinka eh, mai aka ce lokacin sallah ya yi sai maimakon a je a yi sallah a masallaci sai ya zamanto an je an zama a wannan wurin a yi sallah to da gaskiyar magana matuƙa ga masallaci bai dacewa a yi sallah a wani wurin zama matuƙa ga masallaci sai dai in san ba darurar har a tambaye su me dalilin su wata darurar za ta sa su yi sallah a wannan wuri bayan ga masallaci sai magana ta yarwa mai cewa eh, an mata sihiri tara magana ta arme da wani tana ga an mata sihiri mai za ta yi to wannan magana da yana yi wa zargi ne ko tsammani ne sihiri ne aka yi abin ya lalace iyayewa wata ya gani iyayewa shawara a sake ya hasa iyaye kuma a sa miki aka a ce sihiri aka miki ki tada hankalinki kan sihiri to in ma dai menene ko sihirin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma karanta ma'awazat da sahi karanta misali qul huwallahu qawa uku bayan sallar asuba da kula auzu birbil falai kawa uku kula auzu birbin nas kawa uku haka bayan magarba haka koce uku uku wannan kadai insha Allah inda ana yi zai kare mutum daga sharrin mai sharri ko sihirin ko masu dai abin da na sharri ga mutum ko aljani na mutum ko aljani haka bayan haka bayan sallar azhur da al'asar da isha ayi qulul lahu kowace ɗaya ɗaya qulul lahu qawa ɗaya la'uzan kowace ita ma ɗaya ɗaya dole insha Allah ya ba mutum kariya game da sihiri in ya tsammanin sihiri ke ne sai maganar mutum in zai tambaya ya san mazhabar shi in ana tambaya ta addini to dan uwa kamar da ina ga abu ne maimakon a zamana majalisi a rinka yi da mutane ana hirar da bata dace ba za ta kaɓa ce zauna gwanda a hirar addinin ai to shi lamarin addini muna magana sunna sunnan magabata su imam malik suna da rai su abu hanifa duk wani magabatan gaba ɗaya su ba hanyarsa ba ce ba wani abin da ka ambata mutum zai magana addini ya ce maza bata su ba haka ba su kai ba babu inda imam malik ko abu hanifa ko shafi ko ahmad bin hanbal za su ce ma almajiransu ku hira hira maza ba ku kula suna hirar addini a jimilce an ta ko addini jigon addini a kawo wannan aya a yi bayani a kawo wannan hadisi a yi bayani shine addini cewa an ka ce maza ba ka kunta abin gina aure guda saboda su an ka diba ba magana ba karanta da ta maza ba misali kilo ta misali malikiya sun su muktasar halil sun su mudawwana kaga malamai ne na malikiya manya manya an suka ma malikiyar aiki amma za ka sana magana addini wannan zai kawo wani aya ya mata fasara daban ga ta imam malik ya mata fasara daban ko na hadisi hadisi ne amma ga imam malik ya ce ga shi almajin malik ne ya saba wannan fasara ga ne fasara ta wasu kwalluwa ta addini kuma suna haka za ga an yi wata fatawa imam malik ya fatawa rahimahullah amma cikin almajiran sai ga wani sa'a mata shi ya ga hujja ana magana addini tattauna addini ka kawo mazhaba to ka kunta da abin abin ya da faɗin gaske kun bai cikin hanya ta magabata wannan abin da ka faɗa magana ce ta wasu wanda suke da kwallo a matsayi an matsayi addinin addini ya wuce magana mazhaba addini kitabu sunna ne wani malaman gaba ɗaya kowane iya hujja da kitabu sunna suna raye almajiran juna ne abokan juna ne haka suke rayuwa ba mai cewa ni ganawa ba ka ɗauko nawa almajiran wannan da abu na ya zo daga baya kuma shine fitinar shine ya kawo rikicin addinin cewa ya mazhaba ta kur ana magana addini sak ya ke sallah ya yi rukuri ya mazhaba ka kana ka taka in kawo tawa mu tattauna a ga meye mai hujja don hujja ake bi ba ana bin wani bane ba cikin maza ba mutum iya bin hujja ta Qur'ani da Sunna su kuma gabatan haka saka rayu cewa ka kuma ta abokai sai maza ba wannan wata fahimta ce mai kumci wanda matsi lamarin addini ne a wuri guda kuma sai a ce mutum ya koma a ce kamar mutum ya koma kin rijiya gaskiya magana ba haka bane ba wani abin da kake hori ba haka bane ba bai cikin hanya ta magabata yin haka ya saba wata imam malikin ya saba ma shafi'in haka ya saba duka lumman magabata sa musu su ba haka ba suke ba kin an zuwa da an kawo inda hira addini ce a hira addini ina in mani na kanta maliki an ce kaza ka kanta shafi'a kaza me hujja kowa shi man dalili me hujja ta maliki akan kaza me ta shafi'a kan kaza ba sai mu musulmi Allah muke bautawa so muke mu samu muwafaka da daidai da abin da Allah ke so daidai da abin da manzo Allah ya hudi kuma wannan an san dole ko ta masaba akwai wani abin da ke kuskure ne akan wannan akwai wani abin da ba dalili amma ana akwai dalili wani malamin kiyasi ne nan ga nasi don haka yan wa gaskiyar magana cewa lamarin mazhaba addini ko mazhaba kadai akwai kumta ta addini a wuri guda abin yana da faɗin gaske ka kawo tawa in kawo taka hira addini ce ba nan bane ba ba magana da hira banza ta duniya kana zagi na zagi zai siyasa haka zagi mutane ba dalilin komai ma ka zana ka ta zagi mutane ba dalili daga jita jita a wuri ana hira mutane gwanda ka zo ka zamana maka ilmar addinin ku tattauna a gane juna a yi bayani ya yi wannan hirar da ake sai a yau kaga an zamana kun ba komi wani ya ce kaza labarin ba ganin rubuta ba jita jita ce kai ta yadawa iyawa sukan wani ne ko zagin wani ne ma shi ne hirar da ake a yau ta zama ta Allah taimake ku na hirar addini a abu ne mai kyau ku hirar addini ku tattauna a neman hujja a samu dalili ba bacin rai ana neman dalili ne kurin ina mata dan waya gane sai mai maganar cewa sallah hira ta ƙare abin da ya rikice ta kasa gano ma a yana take tarwa magana irin wannan hali mutum ya shiga zai shiga rudu to in lokacin da aka rasa irin wannan madogaran magana sai a diba dai ni dai sallar wannan raka uku ce hudu ce to in an kai wani matsayi na mata kamar ta sai ba a san ba ma inda ake bayan kaga wannan kenan babu nutsuwa an fitar da hankali yanzu kuma ya ne sabo sallah a sake amma inda zai yi kina rikewa ni na tabbatar da na raka uku kina shakka ta hudu ce ko na uku ina na uku ina ina uku ce ko biyu ce wannan yake doki misali kakaran kin mix samu daidai ba to amma kin ce san biki san ma inda biki to wannan akwai rudu an shiga halin halin rudu sai ayi ta addu'a Allah kawo sauki ayi ta ta'awuzi ga shedani na neman tsarin shedani kuma sai ka sallah gaba daya tunda ba san ma inda yake wallahi wa'ala sai eh, maganar masallaci ga masallaci bai cika ba a yi sallah a waje shi ma wannan matuƙa a wuri a cikin masallaci bai dace kai sahu a waje gaskiyar magana har a cikin masallacin ma nan sallallahu iya ta babu sallah ga mai sallah shi ɗaya bayan sahu to idan ana magana a cikin masallacin ma ga sahu ka ciki shiga tsaya baya kai dai baka sallah to na ga zai fara sallah daga waje ga sahu can a ciki liman a ciki kuma alhali annabi sallallahu alaihi iya cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman dan ayi koyi da shi liman na abin koyon mu kenan ka bar liman ka zo kana kallon titi assalamu alaikum alaikum salam na kwana kuma lafiya lau alhamdulillah
ina da tambaya malam ta amfani da fa'idar eh man fetur da aka fitar da kamar man fetur da ake cin a cikin jiya da aka fitar da ana shawa a fa'idar shi ne so
to eh kuma tambaya ta yi kamar eh a jiya samu ina na tsarkar gida su ba wani afafon gina ana iya yin eh ta a cikin sujada to
zan ba
to shikenan bismillah bismillah to ina ga akwai dai wani mai tambaya na kan ikama ne na mance me yake ni na mantan harko zai sa kira ko ya tambaye shi wanda bai tambaye shi ta harko akwai wanda tambaya ta harko assalamu alaikum na wa alaikum salam alhamdulillah na bismillah alisa na salam to to bismillah insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah la la to Allah biya bukatun mu akai alhamdulillah na'am bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah la la alhamdulillah alhamdulillah gaskiya malam muna gamsuwa sosai sosai Allah ta yi amin Allah ta muke masha Allah gaskiya kamar wannan da aka yi bayani na bisa kan wannan mahazafan da ake mutane su kawo rudani to inda ake ana bayani haka ma da ita kuke to ya kowa ya fahimci kowa a ji zama lafiya mu Allah ta muke to rashin irin wannan abubuwan da ake yi a rayuwar mutane suna yi cikin wani zazzabi kuma muna samun fahimta mutane irin hakan ga kamar da ya tambaya ka ga ya kare mutane da amma malam kun yi bayani sosai da mutane sun gamsu anta Allah ta muke to muna da abubuwan baya Allah ta yi Allah ta muke eh zan karanta abinda na tambayi mai magana kan mun zaitun yarwa ta kace na san dai zaitun ice na an ce shi ta mubaraka nasa qur'ani ya ambace ta shi ta mubaraka ita ce mai albarka kuma bayanai sun zo da yawa kan muhimmancin shi da sauran ɗin safata sauda amma ni ba malamin izace bane ba malamin magani bane ba wanda ke ba da irin wannan balle in san ina ta malamai masu irin wannan ko ƙwararru kan maganin itace da sauran maganuka kenan ban na iya ba da fatawa kan wani abu daban bayan wannan sai magana ta ce mai addu'ar ana iya addu'ar اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى السجدة نعم إيش السجدة قرآن يكون أكهنا أكرنتا يتكون وانا الدعاء تألا أنا رقمك شريعة لم نسألك الهدى لم نسألك الهدى ألا أنا رقمك شريعة والتقى ده صوران صوران الله والعفاف والغنى أنا رقمك كامي كي كم ده وداتا shine malamin ke ana yin da cikin sujada tabbas ba hana ba sai magana sallama iri na wacce sallama wata ta tabbata a sunna sallama iri hudu ce a sallah kuma duwar da kai ka sunna abin da ya ma ka rika bari abin wannan gamin kai wannan wannan gamin kai wannan misali mahi tsawon su assalamu alaikum kai ka juya bangaren ka na dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kai ka juya hagun jinka assalamu alaikum wa rahmatullah wannan iri guda kenan iri ta biyu ka ji wa damar ka ci assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ka ji wa hagun ka ci assalamu alaikum wa rahmatullah iri na biyu ke iri ta uku ka ji wa damar ka ci assalamu alaikum wa rahmatullah ka ji wa hagun ka ci assalamu alaikum iri ta hudu ita ce za a fara da alƙibla assalamu alaikum a yi da kum a dama wanda wannan ita ce ta mutanen malikiya kuma ta ce a wajen malamai an samu suka kanta amma dai kamar albani tabbatar da ruwa tana tana da jigo ta tabbata kin duk wanda kai wannan ya yi daidai da sunna amma na so ka kaka canza ba wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan ko ne ya tabbata dai assalamu alaikum
alaikum salam na'am
alaikum na'am
muna neman bara dama na
to na ji Allah amsa addu'a bukatun mu duka alkhairi amin so amin
assalamu alaikum na'am na'am assalamu alaikum sai eh, mai magana kan sahu daga nesa lallai gaskiyar magana akwai wanda aka mutum ko ya shagon shi ko ya wani zaman shi wai daga can masallaci a can mita nawa sai bai dacewa a bisa- a sahu daga nesa alhali ga wuri a masallaci gaskiya ba akwai kware bin rashin kula da addini assalamu alaikum Ya mallam, na'am
barka da yamma.
barka sanu alhamdulillah Ina lafiya a al'amura ya gida.
Lafiya. alhamdulillah alhamdulillah To, muna goyon baya kusa kan shirin kaya ma'allim.
to Allah taimake mu da aikin Allah taimake mu Yawwa, kuma kusa kan mata nan da suka yi magana da ina sauraron su na musu ikokin nan ya fi ne an kuma su ba a mana haulu da kuwa. Saboda Eh.
matan nan na zamani yanzu su so su ce ma a jiya musu ma abin da ba a yi wasan da warkon warko. Don saboda har su rika ba a uwansa albishir. Yanzu akwai kwanaki yana na ta yi ta matsa musu sai da suka je kamar a rabu ma ya ta musu ikokin na da ta ce ya biyu. ta'addiya guda da fal suna ta ƙarya suna son gaske na gaga daga nan ma Allah ya tarfe su da haka nan to a rika da hankalin wannan mata masiwa ce abin da Allah ya al'amari su kai da baka labari kenan haka ne wanda a faɗa su da su ne mata Allah ya sa mu dace amin amin amin yawa Allah ba su sa a tashi lafiya ta assalamu alaikum Ta amin assalamu alaikum assalamu Assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi la ilaha alhamdulillah wa barakatuh muna barka da ajiran to Allah amsa Allah bai bukatun mu alkhairi ma da Allah
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi barka alhamdulillah
Allah farka mun haji da wannan wa'azin wallahi Allah taimake mu da aiki shine babban abu Mm.
abin da cewa ce yana tambarar makama yanzu wanda zai sallah juma zai bi limamin wanda niyya ce kuma da wanda zai yi wanda zai amsa salawat na liman a ƙara bayyana wanda zai wanda zai mi
wanda zai bi limamin kamar sallar juma wanda niyya ce a cikin rai na'am
kuma da wanda zai bi kamar sallah amsa salawat ita ma a irin niyya ce wanda zai bi limamin shi na'am
na to ba su assalamu alaikum assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na farko kuma lafiya alhamdulillah muna tambaya to bismillah akan sujada kabin salamu da ba'adin salam eh ita kan fitin sujada kabin da ba'adin salam eh ita kan fitin na ke yi
to na'am to eh dama ina ga bayani na magana na assalamu alaikum assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullah
mana an tashi na haram lafiya alhamdulillah
malam tambaya ce ke gare mu to bismillah na sa na sani
tambayar mu ta fari gaban mutum ya ce wurin wa'azi eh ana tafsiri to eh sai ya zama tudu ana rama mai jan baki ya ja ta hanyo a fasara mutum zai iya bin ana rama ina karanta Qur'ani mutum ya iya bashi ko kun shuru zai shura da to shi ne muke so a ƙara mu bayani kuma ɗazu kun ce kun san wani kun da ya tambaya ya ce in an kira sallah ufar nan ne tambaya kamar an kira sallah ufar nan kuma Yawa.
a tare kama shi a kashe ufar nan a tare kama shi ne tambaya na yawa shi kuma sai ka eh haka ne kware kware haka ne eh haka ne assalamu alaikum Malam Salam zan haka na kare ku. Yan uwa a tsaya a ba da wannan amsa ta kwan a shiga ba. Magana ta eko da mun yi bayani gaskiya ya zamanto da bukata ta likita kan wani bincike na neman gane wani abu a likitance shi ne mun asalin yin zama kenan gaskiya magana kenan amma abin da ya zamanto kamar da kace za a ce ya ga hada hori da namiji ne kaza kaza ne to a san me dai ko ba me dai wani kuma kusa kuma iyawa misali a gaya mutum abin da bai so misali tun da ka ɗan yanzu akwai abin da sai na illa abin gaskiya bar abin da ya kora a takaice a likitance kora sai magana ta niyyar juma'a wata niyya mutum zai yi ɗanwa da niyyar juma'a da niyyar sallah guda biyar duka za ka ƙudurta kurin niyyar sallar da kaje a zaurar kaje za ka ƙudurta niyyar ta asawar kurin a ranka la'asar kaje haka magarba kaje haka sallar juma'a duka niyya za ka yi ta wannan sallar da kaje ta juma'a kuma dama san ga neman gaban ka dama ka san dama liman da kabi sai magana kabli da ba'adi a kabli da ba'adi alwa ta wuce magana tambaya kurin inda ta suka yi in na bar kaza me zan yi ma kabli ta wuce ta wuce tambaya kurin illa gida ne aka ce kabli sujada guda biyu ce da aka sunnanta akan wasu kurakure wasu kurakure na sallah a ce a yi sujada kabli me kabli kinan kahin sujada guda biyu da ake yi kahin sallama shine kabli ba duk kuma sujada guda biyu da ake yi bayan sallama kan wasu dalilai wanda su ma wurinsu daban wannan shine kwarin kuma kwarin za a yi niyya daga an ƙare yan ba ta ce kwarin haɗa sujada kwarin guda biyu a taso a yi sallama wannan kuma da zai tambaya ne in na bar kaza me zan yi ko ne kaza me zan yi a gaya mishi kaza kabilin ko ba addini ina mata ta gane sai mai magana alarama yana karatu kun san akwai bayani na maganar karatun ƙur'ani a lokacin yin shuru a lokacin karatun ƙur'ani nan kwanaki mun karanta ruwawi na irin sahabbai bayan ibn abbas da sauran malaman tabi'ai magabata wanda sun kawo bayanai akan karatun ƙur'ani inda aka wajabta a yi shuru a cikin huduba ne ko magana a cikin huduba sallah ne to wannan kenan a sauran wurare misali yanzu zamu zo misali muna zamani muna hira wani kan ta kira'a ya sa kira a radio ko a kaset ya ce dole sai mun shiru kun hana mun mai magana da ya kanta qur'ani wannan shine mun karanta wannan magana da ya na ibnu abbas da wani a cikin masallaci sana suna wani iya karatu suna tattaunawa sai ya ce kai muku shawaran qur'ani suke ya da shugaba ya ce ka yaro wannan ba wurin bane ba haka bane ba ayat ta zo a takaice dai kenan magana shin da haka kenan shin suka magana babu laihi malami iya karantawa kana karantawa balle majan bangaren koyo ko koyon mutum murya misali ko kuwa malami ya karanta bayan ya karanta sai ya karanta to amma bangaren karantarwa malami ya karanta ka shurara ka hudi shine zai ba da damar karantarwa kuma haka hatta da lokacin da iyayen kana yi kaka yanzu zaka ɗauki hankalin mutane dan akwai a hana ɗaukar hankalin mutane kan abun amma dai babu haramci kamar da wancan bayan da muka wancan lokaci duk da yin da zai kawo hayaniya ko ɗaukar hankali bai dace amma hani bai zo ba kan irin wannan wurare da alama iya karatu kai ko ko irin karatun da yake a cikin lokacin da yake karatu sai magana ta ikama an haka to asali ba a ce maka kaza suna saboda asali abinda aka shar'anta kiran sallah har ma ake hawan sama har ma aka yi abin hawa sama a hau sama don a yi kiran sallah kiran sallah kamar da ina ga Hafsa bin Hajar cikin fitar bari ya kama su kiran sallah shine aka sunnantawa isar da shi ga 'yan nesa don su zo masallaci yace ita kuma ikama ana yin ta don 'yan cikin masallaci ba don 'yan waje ba don 'yan cikin wanda suka zo da su ake in 'yan waje ne an musu nasu su zo to wannan kamar ga albani ya kawo magana ma cewa cikin sabidoyin sallah yin ikama a cikin lasifika ce me yasa saboda kuma kun yi abin yan wayo aka ce zaka ga mutane sun canza sunnar gaba daya kowa san sunna ta magabata ana zawa masallaci lokacin kiran sallah shine ne kiran mutane sanar da mutane lokacin sallah yayi a zo masallaci mai nafila ya nafila na saka ya azkar ilimin ya zo ana jira liman daga ya zo kuna ayi sallah haka ne tsarin magabata yanzu wannan mai sa lasifika ya kama a lasifika ya sa wasu na zamne ba ruwan su kiran sallah wasu suna jira yanzu sai ladan in liman ya shigo ya sallah su ji ladan ya tada ya kama ta kwafi masallaci kaga abin ya ci kashe da kullum abin ya zo sabo ya kaga ya tsaturu wata sunna sunna ta kira mutane kiran sallah ne a zo masallaci zan sallah ta wannan mai da ikama a lasifika ya suke kiran zawa suna zamne suna hirar su sai sun ji an ce liman ya zo an tare kama har ma a wasu wurare su da yawa don na gani idan ladan ya mance za a samu matsala ta lasifika ko wuta zaka mutane da yawa an bar su ba samu sallar jam'i ba kuma suka fada ai baka baka yi kama ba alhali abin da aka daura ma ladani na kiran sallah kira wasu ya kare wa man zubi bai kama sai zaman to fitina ga ladan kaman kinan bai kira shi kuma kiran da aka kiran da aka sunnanta muku ai kira kiran sallah ne ku zo ku sallah kun ki zawo a kiran sallah kuma ku ce kama dan limin dan ladan mai tada ba tada mai jaraba wannan kuskure ne gaskiya da haka shi a ce kenan abinda ana yin wancan kaide kurin ai kiran sallah ala speaker ikama a yawan da yazo kaga da mun da sun shi da su masallaci shi yasa kenan asalin magana muhimmancin eh kuma da mun ba ai ba ikama da ga mai nisa inda wannan ya ce ita ma ai ta sama ina dan ka gano da abun illa a yanzu me yasa aka amince da speaker ai la speaker wani abu ne aka misalin masala musallacin marsala abinda ya zo iya isar da wata gaya lasifika dama asalin kiran sallah ana so ne a isar da shi ga nesa asalin shi ma sakanin da musulmi da aka zo da wani abin sabon ilimi ya zo na lasifika don ta yi daidai da wata sunna ta kaiwa abu nesa ya kasa kiran ya kasa lasifika aka amince a yi da ita to ya kama ta nesa ce ta yan kusa ce ta yan masallaci ce ke ci ta gaskiyar magana ba bukatar ta a lokacin ya kama abin inda za a iya da shi ya yi illa mutane sun saba har ya zama ta fitina a wurare amma kullum musan abin da yake shine daidai da ko da bamu yi musan abin da yake shine daidai gaskiya magana ka a zargi wanda ba su yi da ba a wannan halin da matsala wani da yasu iya neman suka ladan ko yace biyu ma abin da yake kanshi assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah masha Allah muna tantar ba game da afiyayin shafa shafa ta kama da safa eh kafa su zai tana iya samun shafa a kansa ko ba za a yi ba to kuma kamar wani wuri take yi gadan sai an ga Ah?
wanda yake masa wani gida kamar wani lokaci take karewa ga wani gida ne kuma wanda yake cikin guda guru to a gani
eh da kallon to alhamdulillah na'am eh na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Malam, magana ta irko da nake amsa kan likitoci da akwai Kema- cutar da kema- ke ma mata wani Nan ba hilin- nan.
ko in ba ko an wuce ta musu ba.
to yar uwa nan ba hilin da ya ba bane bakin hudi kuma mun yi bayani cewa idan a likitance ne ni ban san ma me dalilin likita in dai a likitance ne likita zai ce a yi kan wata dalilai wannan ba mai challenge ne gaskiya kuma kuma ba wanda ya zama ta dai ba kan abun iko bane ba eh mun ci inda dalili kuma likita ya ce a yi wannan ba mu iya challenge ne gaskiya magana dan mu ba mu ba likitoci bane balle mu ce kaza ne assalamu alaikum wa alaikum salam na'am na'am bismillah to bismillah Allah ya sa eh eh eh to shikenan to zan karanta wannan mai magana safa an wa akwai littafi na ina ga jamal din qasim ya yi littafi na musamman na masau'alar jarabain wanda albani ya mallita wannan tahqiqi na musamman littafi shafa akan jawarab shi zaman namcin nau'in safa da shafa akan kurfi ya kama ganin magabata akan masu ganin shi hufi ya wata ko kaza duk ya kama ganu dai wanda ba sai babu wannan sharadin kurin an dai abin da zai riya kawa ne ya kare mata sanyi ko wani abu ana kiran shi wannan jawarab ko hufi in wancan nau'i ne a takaice dai ya tabbatar da shahawa akan safa wannan ana gaba ne tabbatacce shahawa akan safa zamu ce society in ta kama an haka ya tayi kuma abinda nan sanar ya bada dama a gida kwana guda da wuni ne wanda ka tara da a gida kana iya misali in kai cika arwalla ka sa safa to kana iya wata arwalla ta kewayo ka yi arwalla kana iya kwana guda da wuni wanda ka tara tukon ka sake arwalla in ta kama wannan shine haka an abu laguro ne kwana uku ne nasu ya tabbata akwai wani sahabi da ya kawo wani wata ruwaya wanda suna kata na magana sati wani sati da ya yi kan wasu dalilin na darura ta sanyi ne a takaice amma manzan Allah kayyade yadda ya kwana uku ne kuna abu laguro wannan shi ne za ka iya shawa an kai a wallah wata wallah ta zo kuna sai kai man wanke kawa huska da hannu da kawawa kai ka wanke huska da hannaye ka shafa kai ka so awa kuna ka shafa saman hufi wannan abin da ka saman safa gida abu guda ne kuma ma an ka hudda kuma za ka Allah ta warware kuma ka sake kuma ba dole bane ba sai kai an ka bukata ne an bukata kai bukata ake magana eh assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah to
majalisin ba nan bane masallacin da muka yi sallah din tsakaninmu da masallacin ya kai kamar wasanni mita haka eh to shi ne makin ne ya tashi ya ɗau buta ya tafi makiyawa ban takalmi ne je ya dahara ya zo ya alwala a gurin kuma sai ya tashi ban takalmi ya tafi masallacin shi ne muke tambaya ya dace a bi shi sallah ko to shi wannan ɗan uwa mas'alaka ka san banɗaki suna ta kama in dai kun tabbatar da wannan banɗaki banɗaki ce wanda wutsari a ko'ina akwai wutsari mai najasa ce kuma shi ya yi ya yi hakan abin da yake wajibi kan kuma nasiha ya za a yi kai ko ba nemanci ba ne ba ka shiga banɗaki ba takalmi ka hutu ba takalmi kuma a cikin yaro lamaci inda ma da hutu yaro lamaci ka ga abu sauki wannan kamata a mai nasiha amma idan kai ka tabbatar da najasa a cikin shi bai da na zai maka sallah ka tabbatar da iya najasa a cikin shi magana ta shafa'i eh ana iya ban sallah isha yan uwa duka abin da kira qiyamul layl sallah ta dare tun daga ayan salam da sallah isha duk abin da aka yi ban sallah isha an yi shi a cikin dare ne ana iya shafa'i da wuturi a ban sallah isha kai tsaye ba lahi bane ba kuma ba wani matsala ko daya kenan wanda shi yasa ayo kaman na ga sa'ad bin abi waqas ne cikin sahabbai shi ya fita da isha baraka da yake tashi kuma zo baraka da yace idan ka je makara kan je ya huce ne ka kenan ba lahi bane ba mutun yayi sallar shi ta dare bayan sallar isha to kaman da yace ina iya nafiloli a baya to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhir salatukum bil layl witran annabi annabi ya mana umarni sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni mu sanya wutiri shine karshen sallar dare kenan muna iya yin raka'a biyu biyu biyu ya raka'a misali hudu ko shidda ko takwas ko tara ko goma ka iya muri misali in kana tsaron makara kai saka in ga raka'a ukun kai nawa kai ka kare in ka halka cikin dare abin da ya tabbata a sunna akwai dama yin raka'a biyu raka to raka'a biyu suna ta kama kana iya raka'a biyu a guda in kai mai gari ne ba hana gaba amma adadin rako'in da raka'a biyu ce ta tabbata bayan mutuli in ka halka cikin dare kana iya raka a biyu kan bacin nafilolin dare assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah kana kana mana نعم السلام عليكم نعم هلا ina jin ka je ka
ana jin sautin shi haka yana da kyan ya kamata wani ya hau ya
to liman ke balaga ba baladan ba asali liman ne in ba ta da ruwa akwai an wawan da ya magana musamman ke ne magana maulidi kamar mai kake ne kan maulidi da kai magana kan maulidi ya sa kira sa kira kai bayanan lokacin kaɗan ne sura minti biyar mai dai magana kan maulidi yanzu me ke cewa assalamu alaikum na la'alau assalamu alaikum ne na'am akwai ɗanwa ta cire daidai har an maulidi yake kamar abu ne na iya kira kayan lokacin ƙari to assalamu alaikum wa alaikum salam yawa ba sallah ba musulunci ba sallah ba musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum na'am to to eh na haɗin wani wannan na'am eh yan wasu sallah ita ce jigon addini ba sallah ba magana addini assalamu alaikum Wa alaikum salam. Assalamu alaikum.
la la alhamdulillah Wani kamar addu'a da ake ma yara yaro ka liki ka taba cin yaro ka bi.
eh To in kuma su sauran yaran ɗaki daban ne. Ya ne za ka yi musu su ma addu'a?
su ma su ma ajiya musu tasu
To kuma wai kamar da ake cewa a cikin kamar in ka yawa kai biya ke yawa.
eh Wanda ake cewa a cikin biyan kawai sai an samu wani ko sakarai ko barawa ko wani abu wai da gaske hakan ne ko ko kawai sakar su ne misali.
wannan magana banza ce ma ta banza ce ta kurin saka ce wannan ta banza ta saba maka aida da addini da aikace shirman banza ne ya ce da kurin Allah bai bai yan kike da yawa na shirme ne ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane wannan kurin an samu ka haka na wani dan dai ne ma Allah ya ba dan zaman da sace ne wato hada wata ki waza ha ko zakai diya wai wai zaka Allah ki hudda wannan magana wannan ce ta banza wai ce wa akwai zakka wai wa diyan akwai zakka wan kai diya da yawa ya samu zakka a ciki wannan hira banza ce ba ta tushe addini ba ta tu- kun ta saba ma aka ma'aikace na Allah ba mutane diyan kirki da ba zuriya mai albarka duka gaba daya assalamu alaikum to eh assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Malam muna tambaya ne na'am
kamar yanzu ƴaƴa in suna da yawa.
eh Addu'a an kai ka tofa musu ya wadatar ko kowanne ya sa musu ka shafa mai a cikin shi daban.
in dai suna gaban ka tuwa musu shikenan in dai ka musa ka tara su a gaban ka karanta ta amma daban daban suke wani shi zaka maka wata shi Ya amma kowa ta shi aha.
eh inda daban suke ba amma in haka hadis ke guda kana kana tara ka musu
Wanda yanzu kamar wanda da saye da maraice hannu su ma a ya tofa musu a jikinsu.
eh babu lokaci mm Aha.
mm To. eh an wannan ga to an ga wannan assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam muna godiya gaskiya muna jin daɗin yin wannan wa'azin da yake. Allah ya taimaka muna fara addu'a.
To Allah ya taimake mu da addu'a Allah ya sa addu'a mu taimake mu da addu'a. assalamu alaikum assalamu alaikum to kuma ina ga lokaci ya tahi sauran minti daya Ah, assalamu alaikum ha Yaro da ake bi.
ha To kuma in so da yawa ne yaran. Sai kuma duk ka dawo su za ka musu ko kuma kana iya koran kallon an ka su an ka da wasu a gaban koran wa izukum bi kalamatin lahi tamati min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lama kitabun nake taba koran a cikin su kenan Mm. an wa hakuri lokaci ya zo ƙarshe muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan daidai kun kwarakuri Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته